أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وممن خلقنا أمة يهدون بالحج وبه يعدلون سورة الأعراف وبنجدي مدوك تنصر كيتي وممن خلقنا بجتكم واتو halittun da muka halitta ummatun ya haduna bil akwai al'umma wacce wato ta ce kan gaskiya kuma ta ce umarni abu gaskiya ko wa bihi ya'diluna kuma akan gaskiya suke yin adalci kuma akan gaskiya suke komawa hum ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ita ce ummatun ya'duna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa fi hadisi ya zo cikin hadisi anna maulana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kala yace hum hadhihi al umma ya ce wannan al'ummar ita manzo Allah yake magana cewa wa mimman kalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun yace wannan al'ummar ita Allah ke magana a kanta al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كف هذه الأمة وبنجدي يا شيخ ونن الأمة المسلمة وتتك مسلمة وبنجدي يا شيخ تيازا إتدى الدين المسلم كو بك سائس عظيمة جاء keɓance-keɓance mai yawa wanda Allah bai ba sauran al'ummomin annabawa ba, amma Allah ya ba wannan al'umma albarkacin annabi sallallahu Alaihi wasallam. Ko? Wannan al'umma ta manzana sallallahu Alaihi wasallam ita ce al'ummar da Allah maɗaukacin sarki ya mata rangwame fiye da yadda yawa kowace al'umma rangwame. Abrada ranar ya zaha bika sa'isin azima, Ubangiji ya sa ta zama al'umma mumayyaza, Ubangiji ya sa ta zama keɓantacciyar al'umma. Allah ya yi mana ni'ima da yawa. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya ce wa mimman kalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'diluna na'am
والذين كذبوا بآياتنا فاستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun waɗanda kuma suka ƙaryata ayoyin ubangiji ubangiji ya ce da sannu za mu yi musu wato wani irin tarko sanastadrijuhum kenan ko min haisu la ya'lamun ta inda ba su zata ba nan za su sa kaba suna zaton ba tarkon sai tarkon ya kama su wato shine istidraji kenan ai eh a rabu da su su aikata abin da suka ga dama daga ƙarshe sai Allah ya kama su na'am wa umli lahum inna kaidi matin wa umli lahum barni da su saurara musu a tafa hankali inna kaidi matin ubangiji ya ce tarko na wato yana da ƙarfi wajen kama su ko shadidun layu ɗaku ba su isa ba in tarkon ya kama su su iya fita ba dama su fita na'am
أَلَمْ يَنظُرُوا أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض آه وما كان الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم بأي حديث بعده يؤمنون أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ليس باتهم تنانين ka ga ba dabbobi ba ne su ya kamata su dinga yin tunani ma bi sahibihim min jinna ai dan uwansu din nan a halitta wanda aka haife su gari guda min jinna ma bi sahibihim min jinna ba shi da halinka domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya dame su shine ya zo da abin da ya kece hankali so da haka sai suna siffanta shi da siffofi na wato abubuwa wanda suke ganin shine idan ba mutum ya zama wannan abun ba bai isa ya faɗi irin waɗannan maganganun ba shine Allah ya ce a walam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna ya kamata su yi tunani shi ɗan uwarsu ɗin nan ai ba mai halinka ba ne ko ba shi da halinka sallallahu alaihi wasallam in huwa illa nazirun mubin sai dai shi mai gargaɗi ne kuma mabayyanin gargaɗi wato shi alƙur'ani Allah yana da dama ya yi magana da bawan shi a yadda Allah ya so amma kai ba ka da dama ka faɗi abin da ka ga dama akan wannan bawa misali idan baban mutum duk laifin da baban mutum yake yi mutum baya kiransa da kira irin na ƙasƙanci ko wulaƙanci ko cutarwa matsayi na me a matsayi na uba saboda girma na haihuwa haka kuma uwa duk yadda ta kai da kaucewa akan hanya ba dama mutum ya kira ta da ƙasƙanci ko da cin mutunci ko da wulaƙanci ko da cutarwa to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi uwa ya fi uba sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kuma alƙur'ani ya ce wala taqul uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima akan iyaye kenan shi kuma manzo Allah sallallahu sallah ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sannan kuma idan يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا له بالقول كجعل بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم wannan mahalli na ma bi sahibikum min jinna muke magana abinda kalmar take nufi a fassara na larabci dan uwanku abokinku ɗan garinku annabinku ba mahaukaci ba ne shi ne fassarar mabuɗiya amma a ladabi na alƙur'ani da girmama annabi ba dama ka siffanta annabi da irin wannan siffar shi sa alƙur'ani da ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika sai ce bi majnun ma bi sahibikum min jinnah abin da ya sa suka kira shi da kalma ta hauka ya zo da abin da ya kece hankali ya wuce tunani duk abin da suka ce ya nema Allah yi Allah yana yi akwai ranar da suka zo da ‘yar ƙure suka ce in kai annaban Allah ne ka sakko da rana kuma ka sakko da wata kuma da rana Allah ce iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihran mustamir yace in na ce watan ya sakko ya tsage kun yadda suka ce sun yadda ubangiji yayi izini mishi watan ya sakko watan ya tsage ɗaya wata ya faɗo a zaman abi kubaisin sai ya fada gabalu karkani ya ce ya fulani ya fulani ya fulani isadu ya ce ina kuce bani wane da bani wane ku zo ku gani ga watan ya sauko ga watan ya tsage alkur'ani ya ce iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar annabi muhammadu ce sallallahu alaihi wasallam so dan alkur'ani ya ce ma bi sahibikum min jinnah nun wa kalam wa ma yasturun ma an tabi ni'mati rabbika bi majnun saboda girman abin da ya sa in ya ce ya je sama sai ka ai wannan maganar akwai matsala ya bala sai akwai damuwa an ba su sako sai akwai problem so da ganin su ba zai yiwu ba so kalma ce da ta wuce hankalinsu shi yasa sai suke siffanta shi da halinka to kai bayan da tafsiri wanda ka san girma na annabi da girmama shi akwai irin waɗannan maganganu da Allah ya tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka girmama ka ɓoye ka lulluɓa ka mutunta annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yadda abin yake kenan ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nazirun mubin shi dan uwanku ba mai halin ka bane shi yana muku gargadi ne akwai wutar jahannama in ba ku bi Allah ba za a sa ku a ciki akwai aljanna idan kuka bi Allah za ku shiga cikin rahamar ubangiji sai ya ce ne أَوَلَمْ يَرَوْا حِينَ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا
mm. to ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da magana da mutanen makka a yanzu kuma mutanen duniya baki ɗaya Allah ya ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma taraka Allahu min shay'in wa an asa an yakuna qad ittaba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi sai kallo mana yadda ubangiji ya shimfiɗa mulkin sammai bakwai wal ardi da ƙasai bakwai wa fi ma khalaqa Allahu min shay'in da yadda ubangiji ya halicci dukkan komai ko lima baharun lima fa yastajillu bihi ala qudrati sanihi wa wahdaniyatihi afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت كو وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صلحت أولم ينظروا في ملكوت السماوات su kalli marayan da Ubangiji ya halicci raƙumi saboda suna da raƙuma raƙumi yana da abubuwa da yawa na banwa da Allah ya mishi shi yasa Allah ya buga misal dan a Makka akwai raƙumi suna kiwon raƙumi suna cin raƙumi suna siyan raƙumi suna saida raƙumi suna bada raƙumi ana ba su raƙumi sun san amfanin raƙumi ko kuma da yake Allah Allah kamar a nan tsakiyar ƙasa kaga raƙumi ba su da wani amfani mu a wajenmu ba da shi saboda irin ƙasar da irin yanayin da bukatar da muke da ita ba ma bukatar raƙumi amma an ka je gefen kuma ƙasa kamar gabashi da yammaci su kuma suna bukatar raƙumi so da irin ƙasarsu da yadda bukatar raƙumin take a wajensu haka idan ka tafi gabas ta tsakiya suna bukatar raƙumi so da suna da sahara sahara kuma mazauni ne na raƙumi domin Allah ya tanadan mishi irin abubuwan da yake bukata na zaman sahara raƙumi yana da gogul glass a idan shi glass ɗin nan Allah ne ya mishi idan an shiga sahara za ka kai da kake kan raƙumin sai ka nemi wata kwalba kasa ko roba ko ka tara fuskarka da da rawani amma raƙumi zai buɗe idan shi yana tafiya idan ya shiga da saharan ta sauko sai wani glass daga cikin idan shi gogul sai ya fito sai ya rufe sai idan ya bude sai ya dinga gani ba tare da kasar ta shiga cikin idan shi ba afala yanzuruna ila al-ibl kayfa khuliqat sannan yana da wani irin abu a cikin kofatan shi idan ya shiga sahara sai abin ya bude idan ya bude saharar da ba ta shiga tana rike kafaci tana ana shi tafiya ba kaga wannan bukata ce irin ta ta can ba bukata ce irin ta nan ba wala yanzuruna fi malakuti samawati wal ardi sai haka ubangiji ce su kalla mana yadda ubangiji shimfiɗa mulki da irin halittu da Allah ya halitta a kasansu a garinsu don buƙatar kansu Allah ya yi wannan abu. Wa ma kalaka Allahu min shay'in da abinda Allah halitta shay'in komai ma duka shay'u din nan komai ya shiga ciki da abu mai motsi da ma wanda baya motsi. Wa ana sa ya kusata annahu ai lamarin da sha'anin ya kusata a sa karuba an yakuna kamar tara karuba ya kusa ajalinsu ya zo fa ya mutu kuffara su mutu suna kafirai in ji Allah maɗaukacin sarki in sun mutu suna kafirai fa yasiruna ila naril mu'abbadati wuta za a sa su kuma wuta in sun shiga za su dawama fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun to wani zance ne kuma za su yi imani da shi bayan alkur'ani suna da wani magana ba wani abin da za su yi imani da shi bayan alkur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo musu da shi ma'ana Allah yana nuna wa mutanen makka abin da yake hannunsu ba abin muhimmin abu ne su riƙe shi da muhimmanci sai Allah ya ce ne Mm. من يهد الله فهو المهتدي ها؟ آه، من يضلل الله فلا هادي له فيذروهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله duk wanda ubangiji ya ɓadda shi ya zama ya ɓata hanya Allah ya ɓatar da shi fala hadiya la ba wanda zai iya shiryar da shi duk yadda ka kai ka shiryar da shi ba zai shiri ba wa nazaruhum wa yadarahum fi dughyanihim ya'mahun ubangiji madaukakin sarki ya bar su cikin batar su cikin shishigin su ya taraddaduna mutahayyiran suna ta kaiwa komowa sun dimauce ce lata uzza manata isafatu hubalu da sauransu ba su biyan bukata Allah shi ke biyan bukata sai ya ce ni يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجريها لوقتها إلا هو
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك كفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون yas'alunaka ahlu makkata mutanen makka suna tambayanka an sa'ati ka musu zance akan maganan kiyama to yaushe za ta shi kiyama ayyana mursaha yaushe ne tashin alkiyama suna tambaye shi yaushe za a yi tashin alkiyama wane ya mutu wance ta mutu al'umma kaza sun mutu al'umma kaza sun mutu har yanzu ba wanda aka tasa ba wanda ya dawo yaushe za a tashin alkiyama sama ce kul inna ma ilmuha inda rabbi ka ce musu ilimin tashin alkiyama ai yana wajen ubangiji shehu mahalli ya ce wannan ya kai tawadi'u iya tawadi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam domin babu abin da annabi bai sani ba ba abin da manzon Allah bai sani ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma sai Allah ya ce ka ce da su innama ilmuha ay ilmu sa'ati inda rabbi ilmin tafin alkiyama yana wajen ubangiji la yujalliha li waqtiha illa hu ya rufe ta ya ɓoye ta ba wanda ya san lokacin sai shi kaɗai sakulat ta girmama ta nauyi samawati wal ardu ko sammai bakwai da ƙasai bakwai cikin wato ikon ubangiji maɗaukakin sarki shine ai azumat ta girmama a ai ala ahlihima li hawlihima saboda wahalar tashin alkiyama saman bakwai da ƙasan bakwai wallahi ba su iya ɗaukan tashin alkiyama an tsagewa ƙasan ta ce an saman faɗowa take ta zama babu ita saboda rigiman tashin alkiyama shine ubangiji madaukakin sarki ya yi magana kan abin da ya tashin alkiyama ya ce ka ga mutane sun bugu amma ba su sha abin buguwa ba ko so da rigima da haulin kiyama la tasikum ba za ta zo muku ba ita tashin alkiyama illa baktata sai dai ta zo fujatan araɗe za ta zo kawai ba a zata babu zato babu tsammani an ce idan ƙarshen duniya ta zo mutane suna cikin shugulgula kasan in yanzu daga nan zuwa ɗan lokaci kaɗan duniya za ta yi laushi da yawa duk wannan rashin kuɗin da kake gani zai wuce har an sai an kai zamanin da za a rasa wa za ka ba kyautar kuɗi kowa na da kuɗi a hannunsa Allah kar ya kai mu wannan lokacin saboda lokacin honawa zalla za a dinga yi a duniya mu kuma jama'ar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai mu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka duniyar za ta rude ne kowa ba a zama cikin shugula to ka kalla alama mana ai akwai dattijai da in ka tambaye su za su baka labari a baya riga ba ta sawa ran juma'a guda ɗaya ce za a ajiye ta sai ran juma'a za a fi duk juma'a ta za ta ce ina riga ta ta juma'a ce ai tana ƙasa a daka ce to a fito min da ita haka kuma in za a angwanci an ce sai an duba alhaji wani shi yake da riga mai kyau sai ya ɗauka ya ba mutum aro har gadara ci aiko da rigar alajuwa ne ya angwanci amma yanzu kai kanka aka bincika wuya nau kake da ita akwai mai riga ta fi wuya dubu hula kuwa malam kan zata a kantin sai da hula kake haka takalmi ga su nan birjik agogo na wannan da sauransu ka ga yanzu kenan to ana matsawa gaban a hankali a hankali kuma ba TV wannan na kallo sai ka ga an yi an taru a gida ɗaya an fa mutum ɗari wai an je kallon TV har ma masu talbijin ɗin su ta gadara a sa a yi kankara ba ka sai kankara ba ba za ka kalli TV ba ka gani ana ta haɗa ta windo to wani ne ake da TV ga nan tafi da gidanka ko me yana cikinta an wuce maganar talabijin kaga duniya tana yin sauki wannan yana nuna maka za a kai wannan wajen za a fito da an kai to ana cikin sharholiya ke bayan annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo ya wuce bayan imam mahadi al-muntazir alaihi salatu wassalam ya zo shi ma ya shuɗe to daga wannan lokacin lokacin baka nan bana saboda mu muna da tarbi muna la ilaha illallah ita kuma sharadi ne na Allah kiyama ba za ta tashi ba sai an rasa mai faɗin la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan alama ce kace gani ai a zagi masu la ilaha illallah a hana la ilaha illallah a kushe la ilaha illallah to shi har sai an kai matakin da wasu sun bi saboda rashin rabo a lahira to daga nan kuma ba sai abin da ya ba ko za ci kun illa baktata ya faru daga suna tambayanka ka annaka kafiyun ai mubalighun fi su'al tambayar ta kai tambaya anha akanta ko har sai an sanar da su sai Allah ce to ka gana musu inna ma ilmuha inda rabbi ilimin tashin alkiyama zai kawai yana wajen ubangiji walakin na aksaran nasu sai dai yawa yawan mutane la ya alamuna ba su sani ba anna ilmu ha inda hu ta'ala cewa iliminta an yana wajen Allah maɗaukacin sarki na'am أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاتقصرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير وبشير لقوم يؤمنون قل لهم يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم قيامس يا مأيك الله لا أملك لنفسي نفعا ni ban mallaka wa kaina wani abu ya zo ya same ni na ɗaukaka ko wani abu ba wa haza malam ya ce wannan zalika tawadi'a dan tawadi'u ne li'anna ilmuhu bil ghaibi kullu ba wani gaibu da annabi bai san shi ba to yayi tawadi'u ai ce ai shi bayan Allah ne kawai ban kai ko gani ubangiji ke kawo min shi ba ni da iko in ba wa kaina wala darran adfa'uhu kuma rashin lafiya ko kagara ba ba ni da iko in tunkuɗe ta ubangiji madaukakin sarki shi ke da iko ni ban mallaki wannan ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ولو كنت أعلم الغيب أعلم الغيب دا لا سن غيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت أعلم الغيب دا لا سن كسن شينا سن غيب أي ما غاب عني أبن دي فتي مني لاستكثرت من الخير فإن يوم سألك الخير ديوا ينا غير مستهادئا wa ma masdan yasu'u yace kuma da yau ba a dora a gidana ba gobe a dora in ba a dora ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in yace ai ma ana ni da kuke kallo na illa nazirun bin nari lil kafirina ina gargadi ne wa kafirai kar su shiga wuta wa bashirun bil jannati liqaumin yu'minuna ina kuma bishara ga mutane cewa su yi imani akwai aljanna za su shiga cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shi malake cewa wa ahsanu minka lam tara qaddu aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u kulakta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulakta kama tasha'u Allah alaihi salatu wassalamu Allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim duk inda sarkin hali yake da kaskantar da kai ya kare a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zamanto maki iya maki sai da ya sallama sai da ya mahassadi shi kuma dama bai daina hassada amma duk yadda mutum ya kai da jayayya ta kiyayya da ya sadu da annabi sai ga to me amfanin kiyayya sai zub da makani saboda kyan ali irin nashi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma muhassadi dama ba yadda za ka yi da shi so da zuciya tana ɗaukan cewa ai baka kai ne matsayin da kake ba balle ya yarda yake to haka zai mutu da hasadarsa Allah raba mu da hasada sai ya ce mi والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzara tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na faɗi malam kalbi ya kawo malami ne alkalbiyu masanin tafsirin alkur'ani shi ma ya ce inna iblisa shaidan a ta hawa fi surati rajulin ya zo ya samu hawa'u a cikin sura na mutum kasan ya taɓa musu wani abu a aljanna suna tare da annabi adamu alaihi salatu wassalamu ya zo musu rantsuwa akan ƙarya ya ce su ji bishiya su kuma saboda sanin girman ubangiji suka ga an ba ba ba rantse akan ƙarya suka ce sanadin cin wannan fabada sau'atuhuma bayan tsarancinsu ya bayyana sannan aka fitar da su daga cikin aljanna to sai karo na biyu ya sake zuwa ya musu wannan yaudarar ko khadahuma fil jannati wa khadahuma fil ardi ya yaudare su a aljanna ya kuma sake zuwa duniya bayan an sauko da su bai bar su ba dai yana bin su sai lokacin da Hawwa ta zo suka aka sako da su duniya bayan shekaru masu yawa ka san ba sauke su gari ɗaya da annabi Adamu da Hawwa ba ita an sauke ta a Jidda ba cikin garin Jidda ba Hijaz ne amma kusa da Jiddan amma jidda kuma nan ne kabarin ta yake yanzu shi yasa ake kiranta ma mai jidda awau ko annabi Adam kuma aka sauke shi a can a Sri Lanka sun yi shekara aru aru ba taba haduwa da annabi Adam ba da Hawwa annabi Adam yana zuwa aikin hajji duk shekara sai zuwa aikin hajji ya hajji ya tafi abinsa duk duniya bai taba ganin wani kowa ba ba kowa shi kadai ne ita ma tana nan tana rayuwa inda take wata rana ya shigo kasar makka sai ya ga alamar mutum ya alamar mutum ya ji irin ƙamshi na halitta yana bi yana bi yana bi kawai sai ga wau to wannan haɗuwa da suka yi maganar fara aihuwar ‘ya'ya kenan a duniya. Sai haka Hawwa ta samu ciki, sai shaidan ya zo ce mata ne a cikinki. Ko ma hazan lafi fi daɗa miki ne a cikinki. Ƙara sai ta ce ma hadiri, ta ce ban sani ba. Ƙara inni a kafu an yakuna bahima. ya ce ina jin tsoro kar ya zama dabba faƙalar zalika li adamu alaihi salatu wassalam ya ce ina ganin kamar giwa ce a cikin ki za ki haifi giwa ko za ki haifi zaki ko za ki haifi wani abu daban sai ta ji tsoro sai ta je ta ga annabi adamu alaihi salatu wassalam falam yazala fi hammin min zalik basu gushe ba suna cikin bakin ciki da jin wannan magana ثم دعا إليها فقال هو من الله منزلة sai suka samu shaidan suka ce to ya za a yi kar ku damu don yi muku addu'a ina da kusanci da Allah ko idan na muku addu'a za ku haifi ɗa in ji shaidan ko ƙalar ta ce na suka ce sun yarda sai ya yi addu'a waladat sai ta haihu da ta haihu tana sake haihuwa sai ta haifi mutum da ta haifi mutum sai ya ce musu sai suka ce to wani suna za mu sa musu sai ce ku sa masa abdul harfi wato shi harfi sunan shedan ne ɓoyayyen suna kasa yana da sunaye da yawa sai ce ku sa masa wannan sunan ko saboda sunansa ne a ɓoye saboda haka shi ne ubangiji maɗaukacin sarki ce ba da labari ya ce Allah huwa Allahu allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ubangijin da ya halicce ku daga mutum ɗaya shi ne Adamu annabi Adamu wanda aka kalaka min Adam jaha kuma ya halicci matar annabi Adamu daga jikin annabi Adamu liyaskuna ilaiha wa ya'lifuha dan ya taro ta ya nutsu da ita falamma gasha lokacin da ta dauki ciki hamalat hamlan khafifan huwa nutfatu shine gudan mani ya shiga cikin cikinta فمرت به ذهبت وجاءت لكفتي sai doguwar tafiya da shi saboda saukinsa falan ba askara yayin da ya girma cikin da kamar wani fi baɗa ne ha ɗa ya girma a cikinta wa ashfaka ha an ya kuna bahima ta ji tsoro kar ya zama wata dabba ce da awallaha rabbuhuma sai suka roƙi Ubangijinsu. La'in a taita na ranar salihan in ka ba mu ɗa ƙanan mutum sawiyar da na kunan na mina shakiri na laka alaihi za mu gode maka godiya mai yawa akan cewa Allah ka ba mu ɗa. Wakila aka ce, kafin haka ta taɓa haihuwar ne sai aka samu saɓanin haihuwar ɗan sawiyar. shi yasa wannan ayar ta zo akan haka kuma dalilin da shedan ya zo dan ya yaudare su kenan sai Allah ya ce ni فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون to su annabawan Allah babu wani annabi da ba ma'asumi ba dukkan annabawa ma'asumai ne annabi Adam alayhi salatu wassalamu bai hada Allah da wani ba kuma ba zai hada Allah da kowa ba annabawa ma'asumai ne ba su hada Allah da wani lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya ce falamma ata huma salihan yayin da ubangiji madaukakin sarki ya ba su ɗa an waladan sawiyan kenan ɗa wanda ba shi da wani matsala ja'ala lahu shuraka sai suka zamanto wato suna haɗawa fima atahuma da abin da ubangiji ya ba su ko akan maganan shi ɗan suka ambace shi bi tasmihi abdulharsin kenan maganan da iblisu ya gaya musu su sa wa sunan haka lakin sai dai wala yambagi an yakuna abdan li illa lillah ba wani bawa da ya kamata ya zamanto bawa sai bawan Allah kowane bawan Allah ne وليس بإشراك في العبودية لإسمة آدم عليه الصلاة والسلام أنما آدم بهذا الله بولما سودينا بإسمة إسمة يتشي كتنجا أنما باسا هذا الله دكوا وبنجد يأخرك كيس ko a shi ne ubangiji madaukakin sarki ya ce fata'ala Allahu amma yushrikun ubangiji ya girmama ya ɗaukaka ga abin da ake haɗa shi da shi duk abin da za ka haɗa Allah da shi to Allah ba abun ba ne kuma abun ba Allah ba ne shi kuma Allah Allah ne don ubangiji ya girmama a ce an haɗa shi da wani abu na'am أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون na'am ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون to ita Hawwa'u alaihi salatu wassalam annabi yace gaya wa sahabbai yace lamma ruwa ta Hawwa'u yayin da Hawwa ta haihu tafa biha iblis iblis ya kewaya da ita wa kana la yishu laha waladun saboda in ta haihu ɗan ya mutu in ta haihu ɗan ya mutu dan haka ya ce to wannan ɗan da kika haifa zan ba ki maganin da ba zai mutu ba ga sunan da za ki sa mishi samar faƙala sanni shi abdulharf fa innahu ya isu ya ce mata in kika samar abdulharf zai rayu ta mutu sai ta sa masa sunan fa'ata sai kuma ga shi bai mutu ba وكان ذلك من وعي الشيطان wannan ya zo daga wa'ayin shaidani fata'ala Allahu amma yushrikun ubangiji ya girmama ga abin da ake hada shi da shi ko ai ahli makka ta su muna nan mutanen makka kenan min al-asnami na daga gumaka ayushrikuna bihi fil ibadati yanzu sai hada Allah da wani wajen bauta ma la yakhluqu shay'an wa hum yuqlaqun wanda ba su iya halitta su aka halitta ba dama da hada wala yastadi'una lahum nasaran wala anfusahum yunsarun ba za su iya taimakon wani ba su ma kuma ba za su taimaki kansu ba ka ga Allah da zai taimake ka ai shine abin da ya kamata ka bautawa to ka san fa kullu nabiyyin kullu annabi rasulun manzo ne kowane annabi a kowane annabi annabi shine ake kiransa a samu rasulun daga jikinsa amma walaysa kullu nabiyyin rasulan ba kuma kowane annabi bane manzo amma kowane manzo sa annabi ne amma ba kowane kuma annabi ba ne manzo akwai annabawan da ubangiji maɗaukacin sarki ya aiko su a matsayin rasul annabi da ba aiko sa ba shi ne ake kiransa nabiyu ko annabi zalla shi ne ake kiran shi annabi amma duk wani rasulun duk wani manzo annabi ne amma ba kowane annabi ba ne rasulan shi kuma rasulan ka ga yana da matsayi guda biyu kenan ga annabta ga jakadantaka shi kuma annabi zalla annabi shi annabi ne ba kuma jakada ba ne na Allah ma'ana ba har kosu wajen kowa ba amma yana da girma yana da daraja Allah ya zaɓe shi shi kuma wancan rasul Allah ya aiko annabi ne Allah ya zaɓe shi da annabta sannan kuma ya turo su wajen mutane to wayannan masu matsayi guda biyu dukkan su gaba ɗaya taron su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine annabin su shi yasa ya zamanto cewa Allah ta tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira annabawan manzon Allah annabin su ne mursalai da Allah ya aiko su wajen mutanen su su ma manzon Allah annabin su ne da wannan yasa ita wannan al'umma ta zamanto ‘yar gatar al'umma saboda albarkacin annabi Muhammadu, sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya ce ni, وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وإن تدعوهم أن أسناما قد كنترا غمكا إلى الهدى زوا سوريا لا يتبعوكم ماذا تبيكم كو لا يتبعوكم كو لا يتبعكم بالتكفيف والتشديد على قراءة السبعية كنا sawa'un daidai ne in ji Allah alaikum akan ad'atu muhum ilayhi ku kira su zuwa gare shi am antum salituna an du'aihim la yattabi'ukum li adami sama'ihim daidai ko ku kira su ko ka ku kira su ai ba ta ji dama ah to ya guncin da kai ka sassaka shi da itace me zai maka ai abin da zai maka kawai malam a surfa masara a ɗora wuta a dafa a dafa tuwo da shi kawai shi ne kawai amfanin shi shi sa Allah na ce sawa'u daidai ne in ji Allah ko ku kira su ko kar ku kira su ba sa bin kiran dama na'am إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون أي تعبدون وأن كتي بوتاوا su waɗanda kuke bauta wa wannan mutanen makka ake magana a nan min dunillahi koma bayan ubangiji ibadun amsalukum su ma bayan Allah ne da lata da uzza da manata da isafatu da hubal bayan Allah ne kura da kare da biri da doki da zaki bayan Allah ne kyankyaso da ɗera da kunama da cinnaka da kudin cizo bayan Allah ne keke da mashin da mota da jirgin sama da jirgin ƙasa bayan Allah ne ba wani abin da ba bawan Allah ba kowane abu da ka gani bawan Allah ne ibadun amsalukum kuma suna tasbihi wa Allah domin ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin sai dai la taqahu tasbihahu ko ba za ku ji tasbihin ba wasun ku ba za su ji ba amma akwai wanda ake yawo hijabi da Allah zai yawo maka hijabi shi yasa idan mutum ya mutu ya tajalli daga wannan rayuwar ya koma wata sai ga yana jin maganar dabbobi yana jin maganar su su ma dabbobin suna jin maganar shi lokacin da aka binne mutum yana kiran yan uwansa dabbobi duk suna ji rawar sakalai ne banda mutum da aljanni amma duk dabbobin da suke ciki yan fari yan ƙananan ƙananan abin nan suna ji yana magana a gida kafin a fita da mutum akwai kaji akwai kuliyoyi akwai rago tunkiya suna jin duk abin da ake faɗa saboda a lokacin an riga an yare wata tafiya ya fita daga wannan tafiyar ya shiga wata shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace annasu niyamun wa iza matu tabatu yanzu da abin da muke bacci muke lokacin da ka mutu kuma lokacin aka tashe ka daga bacci a lokacin ne za a fara tafiya shi yasa wannan shakiyan duk mutum shakiyancin shi a duniya ne kawai da azrail ya rata shi magana ta kare nan babu tsini babu dabara ba wayo babu karfi ba komai mai tasiri a wannan wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum sallallahu alaihi wasallam shike da wannan damar imamu Ali Lamar waka ce walau anna rabbal arshi abqaka bainana walakin kana amru walakin amruhu kana madiya yace mu da abin da muka so da ce ma ka dawwama kana cikin mu amma sai dai al'amarin ubangiji ya riga ya gabata ba dama kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un inja Allah ba wanda za a wannan wajen duk yadda ka kai da so da kauna na mutum ko baba ko baba ko wane ne in kuma ajali ya zo babu dama sai an riga an tafi kaddara ta riga ta ta rubuta wannan ba za a tsaya ba صدق الله العظيم صدق الله